yau lokaci ya tafi insha Allah da bismillahir rahmanir rahim mudhakkaratun fi usul al-fiqh fi usul al-fiqh ta al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti to malan yace qala al-muallif mai wallafa littafi yace fasulin kinan ko qala al-muallif alwajibu alladhi la yataqayyadu bi haddin mahdud akwai wajibi wanda la yataqayyadu bai da baibaitu ba ba ai masa iyaka ba kenan bi haddin mahdudin da wata iyaka wadda an ka iyakance shi da ita kattumanina kattumanina fi ruku kamar natsuwa a cikin ruku'i sakan nawa za a yi wasujudi da sujada baka da kaidin ta amma dai ana aunawa a gani akwai natsuwa ko babu ko baka da bane wani in yi sallah zai ka ce cikin yayi natsuwa yayi sallah cikin natsuwa wani yin sallah kuma suka ce wani in yayi sallah suka ce yayi sallah ba cikin nutsuwa ba haka ne ko ba haka ba to amma kuma eh ina da ina da wajina ku duba can wajen ku an gane ko kai ba kana duka ba eh to kenan yanzu nan ya za mu yi mu gane wannan yana yi ne cikin nutsuwa wannan baya yi cikin nutsuwa aunawa ne kawai ake yi domin baka iya ganewa ya zaka cewa mutumin da ya yi sallah ruku'i segonda nawa zai yi sakan nawa zai yi kace ya cikin nutsuwa cikin sujada kaga la yatahaddad la yataqayyad bi haddin mahdud malam yace i'lam to yanzu shantiti ya fara magana kenan kullun na gaya muku rawdatun nazir ba littafin sa bane amma yayi muzakkira a karkashin sa domin yayi ta'aliki ya kara wadansu abubuwa da babu su ciki misali ko ya ƙara yin sharha da bayani domin babban malami wani lokaci shi yana iya gano abin da an nesa ya kawo ma shi kusa kai kuma ya barka da shi ƙarshen sai ku ta kokowa mirkiz zaki na inji kwatawa i'lam ka sani awwalan anna ziyadata alal wajibi laha halatan ƙari akan wajibi yana da hali guda biyu al'ula an takuna ziyaratu alal wajibi mutamayyizatun anhu kaji mallan yace yana yiwuwa ta zamanto mutamayyiza ana iya bambanta ta ka salatin nafilati kamar sallar nafila bin nisbati ila salawatil khamsi in an danganta ta zuwa ga salloli guda biyar an san sallar farilla an san sallar mi nafila wa hadhihi ziyada ghairu wajiba kama huwa wadih wannan ƙari ba wajibi bane kamar abu da ke wani ce wadih in jamal a fili yake الثانية تبيو أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب باعي بمبتاتا باعي رربيتا كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود كما أبن أنك كارا ننسوا في الركوع أتكي الركوع والسجود للسجادة wa nahwi zalika da wani wannan fa qala qaumun wadansu mutane sun kace aziyaratu huna wajiba ya kamata ka kara akan tumanina dan bi bi annal jami'a imtithalul li amri alwajibi domin dukkan su imtithali ne ga abin da yake wajibi ma'ana zaka azartar da abin da anka umurce ka ne wanda yake wajibi akan ka walam yatamayyiz fihi wajibun an ghairihi ba a bambanta abin da wajibi da wanda ba wajibi ba fal kullu wajibun dukkan su wajibi ne li annahu imtithalul lil wajib domin imtisali ne zartarwa ne yin abin da an kawo ta mani wal haqqu mallan yace abin da an gaskiya a gani al haqqu abin da an gaskiya in zaka yi mutun raddi ba dole bane sai ka amfani da lafuzza masu nuna kila akwai wani abu tsankanin kurkari shi kun san in mutane na raddi abin da suka mantawa wani lokaci wani adawa kada shi ba ta addini bace ko ba ka dan bane to sai ka iske wannan adawar mutum ya maida ta ta addini cikin addini yake so ya huce huce shi saboda an ce muna cikin yanci kidan in ka taba wani ba gaira ba dalili yanzu ana yin komisariya ko jandarmeri ko gidan sarki ko to amma idan mutum ya ja aya ya ci gaba da fassara wai sai ya labe da aya ya ci mutuncin wani misali saboda ya san an zo sai ya ce mukamsar a shi wa addini shi kai ba ba abin da na fata mu jini ba ai kawo mai tun da kasar mu ana tsoron ai ta tsinuwa da mummuna addu'a to amma shi ai Allah ya san raddin da kai yi raddi ne akan ilimi kuma ba akan wata bukata ba koko akan wata bukata ce ta duniya shi yasa kada mu yarda cikin raddin mu ya zama to akwai wani bukata ta wani al'amari na duniya dan mutum kuna da matsala da shi ta neman aure ko kuna da matsalar shi ta kuɗi an ba wani shugabancin wata trezore ya aje kuɗi ya ɗan taɓa to wannan wata matsala ce da ta shafe ka tsakaninka da kai shi ba abin na wanda za a zuwa ba a zo a ce a za a mai da shi cikin ranti ina fata ana fahimta ta shi yasa in kuka duba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bai da wata magana yace Allah subhanahu wataala bai taba aibanta wani wani mutum ba da nasabarsa ba a ba a yi ina fata an fahimci ba a yi da nasaba mutum me ne nasaba nasaba ai mutum bai da alaka da shi ya hito daga family kaza ko daga gida kaza ko dogona ko ga girina wannan duk zabi ne na Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar kenan magana ce ta malami ina fata an fahimci malamai suke cewa shekul islam ya faɗi wannan magana ban ga littafin da faɗa ba amma dai na san dai wannan magana insha Allah akwai ta to kun ga galibi zaka gane cewa cikin raddi akwai alama ta wani abu lokacin da za a danganta mutum zuwa ga jihar da ya fito ko garin da ya fito ko unguwar da ya fito ko tsawon jikin shi ko fari ne ko kala ko launi ko yaren da ya fito ko kabila da ya fito daga cikinsa ko kaza wannan duk ba shi ne da muhimmanci ba ita mas'ala ta ilimi daban shi wannan mutumin daban shi ne suke kira cikin tattauna ta ilimi al-muhajimar shakhsiyya muhajimar shakhsiyya shine ka koma ana tattaunawa kan wata mas'ala ta ilimi ka barta ka koma wata mas'ala ta daban wadda ba ita ake magana ba kaga ka hita daga mudu'i ko kuma ka taba shi zatin mutumin da ake magana da shi ina fata ana funta ta yanzu wani ana tattauna da shi da ya ga zakon shi sai ce kai ta can kai da baka da doktora to me ya alakar doktora da mas'alar da ake tattauna akan ka kawo dalilai in duk duniyar ga an cika ma'aikatar doktora ba shi ba bukata ba kawo dalilan ka hatu burahu shi sa alqur'ani duk inda kuke jin shi na raddi musamman a makka doki suratul an'am ba ruwan shi da zancen balarabe ko ba balarabe ba za a kawo musu hujja ne hujja da hujja kun ce aqida ku ingantatta aqida ce to ga hujja qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatiri samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shi ke ciyarwa, shi ke bayarwa ba a bashi, to ko allolinku kuke musu hidima, har taimakon su kuka yi, ƙalu har riƙuhu wansuru, aliya ta gungutu, Allah da zai an taimake shi a Allah. Ka gani, to shi yasa kullun raddi yana da alaƙa ne da mas'ala ta ilimi, ko kuma yana da alaƙa ne da aiki, amma bai da alaƙa da zati. Shi zatin mutum ba shi ne ake kalla, mai an ka zo lahira babu ruwan Allah da zatinka, wani aiki ka yi. wani aiki ka yi shi ne za a maka hukunci da shi to duniya bayan ana son a tsira wani aiki ka yi shi za a maka hukunci da shi ba zatin ka za a kalla ba kai dan wane ne daga ina ka hito daga wace jiha ka hito sai a maka hukunci mai sauki to kenan kuma an koma jiha ce aka yi ma aiki ina fata kuna fahimta ta ko cikin aikin addini an ka kuma ana kallon zati banna za a yi yanzu ɗan shi'a me yasa suka bata addinin musulunci sun maida shi na family in dai ba dan famin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kake ba kai ba kowa bane cikin addinin musulunci alhali ba gaskiya bane Allah shi ke rarraba baiwa shi ga bayin shi dan haka cewa dole sai annabta ba gado bace ba a maida abin annabta ya koma gado to kun ga daga nan suka kawo matsala wanda shine kuma tuttudo yanzu har ya zamanto ya kawo ga shehunan dariqa dole malami mai karantarwa ko shehin dariqa a ce dole dole sai dan shi zai gade shi kun ga akwai matsala tana yiwa shi irin kokarin da yake ma addini shi dan shi addinin bai ma sha mai kai ba ba laifi dan shi in yana kishin addini yana da ilimin yazo yayi mana tunda kai dalilin da yasa an ka mutunta ka ai ilimin na ko ba ka nan bane to zai a ce dole ɗanka sai ya gadi wurin ka kuma shi bai yi karatu ba mun gane ko wannan ciwon kuma shi na tuttuɗo abinda ahli sunna sun kai yaka kuma sai kwaɗo musu sai zaman to yanzu duk wanda ya taɓa shugaba a wani matsayi na ƙungiya sun shi dole sai an kawo ɗan shi ko ɗan gidansu ya riƙe wannan matsayi kaga abinda kai yaƙi wasu akan shi kai ma ka faɗa cikin shi ko ko dole sai ɗan jiha kaza shi zai jagoranci me ya alakan musulunci da jagorancin dan wuri kaza ko dan kabila kaza ko dan kabila kaza ba shi ne ake bukata ba wane ne zai yi musulunci ya ci nasara sahabbai da dama dubbai sun mutu ba san sunayensu ba zamanin sayyidina abubakar an yi yaƙi ko ba ai ba kamin sunayen sabban da sun ka mutu duk zamanin sayyidina abubakar ba san su banda Allah amma Allah da sun kai ma aiki ya san su yasa dole in muna so mu fahimta az-zatu wal fi'l akwai zati akwai fi'ili to kullum fi'ili ake aiki da shi zati shi bai da wani muhimmanci ba kai ka zabi Allah shi ka cikin kabila kaza ba ba kai ka zabi Allah shi ka dogo ba ko dan kasa kaza ko cikin zamani kaza wannan duk baka da zabi Allah ne ga dama yi ka cikin wannan tsari amma inda an ka ce za a jarraba ka wajen aiki to yi aiki mu gani wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun mun ce da kyau ko turawa da sun ka ci gaba wani abu na ba aikin mutum ake kallo ba zatin shi ba komi kasance mutum bature na ba ruwan turawa da shi in dai bai da kwakwalwa dan afirka sai zuwa a mai biyan da ya fi na bature hamsin a ƙasar turai saboda sun san amfani da suke samu idan suka kime wannan biyan wata ƙasa za ta ɗauki shi sun yi asarar wannan baiwar na fata kuna finta ta mu ko zati za a kallo shi ko baiwa ni kare na zati na ina da baiwa kuma ka zo ka ce in ɗauko ta kuma an kai aiki ka ɗauka ka raba mu yan gidanku tun da ni ba halicci ne don in bauta ma gidanku ba ina fata kuna fahimta ta shi yasa bature ya san ko bai son ka bai son ƙasar ka zai biya ka zai baka haƙƙinka na baiwarka to sai baiwar ya ci amfanin ta amma mu ko ba mu son wannan shi yasa nan da matsalar take sai ka isa kullum baraka tana balluwa dan da mutun ya gane ba ka son shi baiwa ta kake so kare ka ta kari sai ya kada ka cikin rami mai wayo na zai iya ce maka bai yi mu'amala da kai wanda bai so ma ya kada ka cikin rami wani ko zai zai yi mu'amala da kai amma zai kada ka cikin katon bala'i saboda zai saka cikin hanya mai nisa yanzu idan malami ya gane baka mutunta shi ba wai magana zai maka ba zai rinka baka karatu shekara 30 amma baka sani ba duk cikin rami kake zai rinka dauko littattafan da ba su da wani amfani a cikin ilimi ba a karanta su a zan wani abu sai shi ta karanta masu kuma shi ta magun to fassara sai ka shekara 30 sai ya nemi ƴaƴan shi shi yasa kuke ganin ƴaƴan malamai wani lokaci duk da yake wannan ba abu ne wanda ya dace ba malami ka bata ne karantar da mutane al'umma to wani ma shi ba ma waɗanda ga gaba har waɗanda ga mutunta shi yana bakin cikin su sai ya ɗauki manya-manyan littafan da ka karanta su ka zama malami sai shi karantar da ƴaƴa ne sai ku iska ƴaƴan shi sun dawo suna karantar da almajiran shi ku koyi ta ba ku littafai masu nisa to wannan bai dace ba musamman ga mutumin da an fahimci na so yi addini hidima shi ba a bakin cikin shi amma mutumin da adda dauke da wata niyya shi na jiran shi karatu ya rena malamai ko koyi ci mutuncin addini ko ya mai da addini baya ko ya kasuwanci da addini to irin waɗannan su ne ba a so a karantar da su addini ba ana ba su karatu na ana musu nasiha sai an fahimci sun fahimci komai sannan a ba su ilimi ingantaccen ilimi wallahu ta'ala ala ina fata an fahimci ni wal haqqu malan yace abinda an gaskiya anna za'ida ghairu wajib abinda ya karu akan tumanina ba wajibi bane wad dalilu ala zalika jawazu tarkihi abinda an wajibi abinda addalili akan haka ba wai na faɗa ba yana yiwa ka bar shi tunda idan an ce misali sakan goma an san daina tsuwa sai gwanda goma ta isa ko to ai ba dole bane to yanzu wanda ya sakan goma sha biyar to ai shi wannan sakan biyar din ba wajibi bane kenan ko tunda ba wajibi bane ana iya barin shi kenan ba wajibi na ba ina fata an fahimci ni wal ikhtisaru ala ma yahsulu bihi al fard faqat min at-tumanina min ghairi shartin ko wala badal kenan wal ikhtisaru sai mutun ya takaita alama ya hasulu bihi alfardu faqat abinda farilla take tabbata gare shi in dai an tabbatar da wanga sunan shi natsuwa to ai magana ta kare min at-tuma'aninati na natsuwa min ghairi shartin ba tare da an kawo sharadi ba a ƙara maka wani sharadi saman abinda an wajibi wala badalin ko wala badalin ko ko wanda yake badali musanya ma'ana a kawo madadin shi domin babu wani madadin wajibi ina fata an fice Sheikh Ibn Uthaymeen yana da wani ra'ayi a karkashin wannan rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu jami'al muslimin yake cewa subhana rabbil subhana rabbil azim uku da subhana rabbil a'la uku yake cewa idan mutun yayi ruku'i yace subhana rabbil azim daya wanda shine ake ganin tasbihi wanda ya dace a ce mutun ya gabata yace ruku'in ka ya cika dan haka tumaninan nan da an samu subhana rabbil azim daya to an samu mi an samu daidai gurin tumanina wanda an wajibi domin shi ne wanda in baka kawo shi ba za a ce to kamar ma ruku'in naka ma ba a samu wani abu a cikin shi ba amma da an samu zikiri a ciki kina an samu ɗaya daga cikin ibadodin da anka anka ce ayi to magana ta rage ta kare ina fata ana fahimta ta don haka babu ne wanda abu wajibi ma'ana takaita shi kamar in ana son a ce gair mahdudin bi haddin amma dai zaman to an yi wata ibada wadda anka shar'anta subhana rabbil azim cikin ruku'i ko subhana rabbil a'la shikenan in kai yi ɗai ya ce to wannan wanda za ka ƙarawa duka bai zama to wajibi ba ina fata an funce wallahu ta'ala ala assalamu alaikum